إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ci gaba da karatu na wannan littafi mai albarka mai suna nurul albab wanda shehu almujaddid usman ibn fodwe rahimahullahu ta'ala ya rubuta domin bayani akan wasu al'amurra wayanda suke da alaka da musulunci to wannan shine darasinmu na bakwai a wannan littafi mai albarka idan ba a manta ba a darasin da ya gabata malam yana kawo mana wasu al'amurra waɗanda musibar su ta game wannan al'umma da take rayuwa a wannan ƙasashe da ake kira biladus sudan garuruwan baƙar fata to akwai wasu al'amurra waɗanda suka ci karo da koyarwar shari'ar musulunci wasu ma shirka ne wasu kafirci ne to shi yasa a shehu usmanu ya tsayu domin isar da saƙo zuwa ga al'umma wanda allah ya nufe shi da shari'a ya karbi abin da aka faɗa masa ya shiryu to kaga kansa ya amfanar wanda kuma ya ji saƙon amma saboda son zuciya ya ya karɓa to wannan shi ma kansa ya cuta ita dai gaskiya ba za a daina faɗanta ba ko da wanda za a gaya ma baya so to wajibi ne a yi bayanin abin da yake na gaskiya shi faɗan gaskiya ba a tsayawa a kalla mutum yana so ko baya so ko yana da ra'ayi ko bai da ra'ayi za a dai amfani da hanya ta hikima sai a yi masa bayani don ya karɓa alhamdulillah in bai karɓa ba an yanke masa hanzari so kaga ranar tashin kiyama bai da wani uzuri da zai kafa ma Allah to za mu tashi a al'amari na biyar hawa yau a shehu usmanu ya ce akwai wasu mutane da suka shagaltu da neman sanin abin da yake a ɓoye wato abubuwan da ake kira almugayyabat ta hanyar wasu hanyoyi waɗanda shari'a ba ta yarda da su ba inda a shekhu usman yake cewa wa min al'umuri lati ammatil balwa biha fi hadhihi albiladi al-ishtigalu bi tahsilil mugayyabati bil qur'ati wa ahkamin nujumi وهذا الفعل هو مفتاح كل فتنة لأن مرجعه إلى الكهانة وهي ضد الحق قال العلماء قرعة الطيور ونحوها من باب الاستقسام بالأظلام إلى أن عدوا منه الاستفتاح في المصحف وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق الشيخ عثمان رحمه الله تعالى yana bayani akan hukuncin shagaltuwa da wasu hanyoyi domin a gano abin da yake a ɓoye na gaibi to waɗannan hanyoyin su ne malam zai yi bayani a kansu domin sanin gaibi duk da malamai na cewa gaibi ya kasu kashi biyu akwai alghaibul mutlaq sakakken gaibi gaibi wanda yake gamamme wannan la ya'lamuhu illa Allah ba wanda yake sanin sa sai Allah shi ake kira da alghaibul haqiqi akwai alghaibun nisbi shine Allah ya leƙar da wani bawa nasa da ya zaɓa wani abu da yake ɓoye kamar wani manzo ko wani annabi wannan ana kiransa da algaibun nisbi to shine mala ya ce wa min al'umuri yana daga cikin wasu al'amurra allati waɗanda waɗannan al'amurran ammatil balwa biha fi hazihil biladi wato musibarsu ta game wannan garuruwa namu na ƙasar hausa yana nufin yankin zamfara har zuwa kano maiduguri katsina zaria da kuma wannan yanki namu na kebbi da na sokoto kama nijar burkina faso har zuwa mali saboda lokacin duka haɗe ake to wannan abu ya zama ruwan dare a cikin wannan al'umma sai ce alishtigalu an samu wasu mutane da suka shagaltu bi tahsilil mugayyabati ta hanyar sanin abinda al'amuran da suke a ɓoye na gaibi abu ne wanda Allah ya ɓoye shi bai fito da shi fili ba su kuma sai suke bin wasu hanyoyi don su gano wannan abin da a ɓoye shi ne hanya ta farko bil ƙura'ati ta hanyar ƙuri'a wato amfani da wasu kara na ƙuri'a da suka tanada a wannan lokaci wanda tun zamanin larabawa ana samun irin wa'annan al'amurra sai a yi musu wasu alamomi sai a cakuɗe su ko a ce mutum ya rufe idanunsa ya ɗauku ɗaya daga ciki ana iya wato tsara kamar guda goma haka to duk wanda ka ɗauko abinda yake a rubucensa abinda yake a rubuce a kansa to hukuncin da za a baka kenan in alkhairi ne sai a ce to abu kaza da kake nema alkhairi ne ko kaza ne in kuma ka ɗauko wanda yake yana da alama ta sharri to sai a ce al'amarin nan da za ka yi sharri ne saboda haka karka yi shi wannan tun zamanin laraba suna yin wannan misali in za su yi tafiya to suna yin wannan in za su yi aure suna yi in za su yi wata hada-hada ta kasuwanci suna yi ko a rubuta sa'a ko rashin sa'a ko riba ko hasara ko albarka ko rashin albarka da makamantansu ko arziki da rashin arziki to in ka ɗauko arziki sai a ce a ai shi kenan an gano wannan abu da za ka yi akwai alkhairi a cikinsa saboda haka ka ci gaba da yi in kuma sharri ka ɗauko ko rashin arziki za a ce to wannan al'amari akwai matsala ka haƙura kawai da shi a bari ha wani lokaci sannan suna yi ta hanyar tsuntsaye shi ma yawwa idan tsuntsu kaza misali in ka shirya misali kamar gobe kila ka shirya za ka yi aure an sama rana gobe to sai wani tsuntsu ya gitta da daddaren daren wannan safiyan ko ana washe gari kuma ya yi kuka wasu tsuntsaye da suka ayyana tsuntsu kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to da ya gitta to wajibi ne a ko a ɗage auren ko a fasa shi amma idan ya gitta a wannan daren kuma aka je aka yi wannan auren to abinda suka canfa auren ba zai yi albarka ba haka in kasuwanci ne haka duk wani aiki na alkhairi da za su yi in kuma abinda ka ɗauko ya yi daidai da alkhairi ko sa'a ko arziki to shi ke za a yi wa ahkamin nujumi da kuma suna da'awar sanin gaibi ta hanyar taurari suna amfani da tauraro kaza da tauraro kaza da tauraro kaza eh za a ce akwai tauraron sa'ida akwai tauraron kaza akwai tauraron kaza akwai tauraron kaza idan misali za ka yi wata sana'a to za a duba maka in tauraron ka yana gidan kaza to abin nan da za ka yi na kasuwanci akwai alkhairi auren nan da za ka yi akwai alkhairi kaza ɗin da za ka yi akwai alkhairi tafiyan da za ka yi akwai alkhairi in kuma binciken ya bayu aka ga tauraron ka ya faɗa gidan kaza za a ce maka to akwai matsala auren nan a fasa shi to waɗanda suka fasa aure ta hanyar wannan hanya suna da yawa sun nemi yarinya sun kai sadaki sun yi komai rana kawai ake jira sai Allah ya haɗa shi da malamin bid'a sai ya zazzakulo masa ya ce to la auren na akwai matsala saboda tauraron kaɗan gidan kaza ne in ka yi auren nan to za ka haɗu da bala'i sai ya dawo ya ce shi ya fasa lafiya ya ce a shi dai ya fasa waɗanda suka fasa aure ta wannan hanya suna da yawa a ga miyagun malamai kenan to shi ne a sheku usmanu yake magana a kai idan kun samu littafin shamsul ma'arifin kubra duk ya yi bayani akan waɗannan hanyoyin ban san ko ana samun su a kasuwa a yanzu ba to yana koyar da waɗannan abubuwa harkar tsafe-tsafe da duba da sanin gaibi da makamantansu to sai malam ya ce wa hazal fi'ilu kaga wannan aiki da aka faɗa ta hanyar mutum ya ce zai san abin da yake a ɓoye ta hanyar ƙuri'a ko ta hanyar sanin tafiyan taurari ko hukunce-hukuncensu huwa miftahu kulli fitinatin shi ne mabuɗin kowace irin fitina duk wata fitina da kaga tana aukuwa cikin al'umma to wannan shi ne mafita shi ne mabuɗinsa ta wannan hanyar ce fitinar taɓullo li'anna marji'ahu ilal kihana saboda ƙarshe makoman wannan al'amari yana koma zuwa ga bokanci duk wanda haka na ta'amali da irin waɗannan abubuwa to alamu na nuna boka ne shehu ɗan fodiyo ya ce wahiya diddul haƙƙi shi kuma bokanci kishiyan gaskiya ne bokanci daban gaskiya daban bokanci daban musulunci daban bokanci daban shari'a daban duk wanda ha gani kan wannan hanya karka yadda da shi zai dora ka akan bata ne qala ulama malam yace malamai sun fada qur'atu tuyuri ƙuri'ar kukan tsuntsaye a ce tsuntsu kaza dan yayi kuka alkhairi zai sauka ko tsuntsu kaza don ya yi kuka a dare kaza ko a rana kaza shirri kaza zai sauka wani hauha da abin da ya kama da wannan min babin list tiƙisami bil azlam to yana cikin abin da alƙur'ani ya hana musulmi abin da ake kira alistiƙisami bil azlam alistiƙisamu bil azlami wato neman samun albarka ta hanyar karan da suke amfani da shi al'azlam su ne kara na ƙuri'a da suke amfani da su a zamanin jahiliya suka rataya su a ka'aba to idan ka zo kila za ka yi tafiya washi gari ko za a ɗaura maka aure ko za ka ƙulla wani kasuwanci to za ka je a gindin ka'aba ɗin wajen waɗannan kara ɗin an gane? sai ka fitar da ƙuri'arka idan ka fitar da alkhairi to abin akwai alkhairi in ka zaɓi sharri abin akwai sharri gwargwadon yadda suka tsara al'amarinsu to wannan shine alistik isamu bil azlam zamanin jahiliya ake yin wannan Allah ya hana shi to su ma waɗannan da suke amfani da hanyar taurari a ko kuma tsuntsaye duk wannan babe ne duk hukuncinsu ɗaya ila an addu minhu alistiftaha fil mushafi kai sai da ya zamo malamai sun lisafa cewa yana daga cikin alistikisamu shine alistiftahu fil mushafi akwai masu yi da alkur'ani eh sai a ce misali a bude a ce ka budo ka rufe idanunka sai ka bude alkur'ani in ka bude sai a ce ka bude idanunka idan inda ka budo in ayoyi ne na rahama da arziki to shikenan eh abinda za ka yi akwai alheri a ciki in kuma ka buɗo bayanin jahannama da azaba to shi kenan akwai matsala sai a ce wannan abin ka haƙura da shi to shi ma wannan malamai sun sashi a wancan layi na alistik islamu bil azlamu da jahilai ke yi jahiliya ke yi saboda haka shi ma bai halatta ba bai halatta ba to shi shi wannan nau'in an samu a zamanin a sheku usmanu an samu wasu jahilai suna ɗaukan mushafi suna yin wannan abu eh tunda za ka yi aure sai a ce to za a je a buɗe alƙur'ani za ka yi tafiya za a buɗe alƙur'ani za ka yi kaza za a buɗe alƙur'ani duk abin da ka gano shi kenan to shine Allah ya ce wa an tastaqsimu bil azlam haka cikin abin da Allah ya hana ku ku ce za ku nemi samun alkhairi ko samun riba ta hanyar ƙuri'a da karan ƙuri'a zalikun fiskun Allah ya ce wannan fasikanci ne ma'ana kafirci fasikanci a nan kufurin duk wannan hanyoyi Allah bai yarda da su ba manzon Allah bai yi amfani da su ba sahabbai ba su yi amfani da su ba tabi'ai ba su yi amfani da su ba to saboda haka duk ka je wajen malami da sunan malanta ya ce zai yi maka irin waɗannan abubuwa to alamu ne da ke nuna cewa malamin nan ba malamin Allah ba ne al'amurin khamis sai al'amari na gaba shine na biyar wato wa min al'umurin lati ammatil balwa biha fi hazihil biladi ta'azimu a'yadil kuffari mislul hajuri wal'ansarati wa awwal khamisi mayo mala ya ce yana daga cikin al'amuran da musibar su ta game waɗannan garuruwa shine girmama bukukuwan kafirai an samu wasu jahilai daga cikin musulmi sai suka ɗauko bukukuwan da suka keɓanta ga arna kafirai kiristoci da yahudawa da maguzawa to waɗannan jahilan musulmi su ma suka zo suna girmama waɗannan bukukuwan ranakun wanda shehu ya ce wannan musiba ce domin yana daga cikin kwaikwayon kafirai wanda Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana saboda haka duk wani biki da kafirai suka keɓanta da shi to kai karka yi wannan bikin kowane irin biki ne in dai kafirai suke yin sa ba musulunci ne ya zo maka da shi ba to kai karka da kai to sai shehu ya bada misali akan wasu bukukuwa guda uku da ake yi a zamaninsa kuma cutar ta shigo har cikin musulmi masu da'awan musulunci kuma na kafirai ne sai ce mislul hajuri misalin wani biki da wasu maguzawa ke yi biki ne na maguzawa wata rana suka ware duk shekara suna wannan bukin an gane shi ne alhajur wala an sarati da kuma wani biki na shi kuma na yahudawa ne shi ma suna yinsa duk shekara-shekara suke yinsa yana daga cikin bukukuwa da suke amfani da su a wannan lokaci eh an ce babba ne daga cikin bukukuwansu guda biyu a shekara su yahudawa wa awwal khamis mayu da kuma alhamis ta farkon watan mai watan biyar shine mayu e, shi kuma biki ne na kirista na nasara e, duk shekara idan watan mai ya shigo to alhamis ta farko to akwai wani gagarumin biki da suke yi an gane to sai aka bayi su ma wasu musulmi sun kwaikwaye wannan in ranar ta zo su ma suna yin bikin da shehu ya ce duka wannan shi ma ba daidai ba ne kwaikwayon kafirai ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man tashabbaha fi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kwaikwayi wasu mutane to za a sa shi daga cikinsu e to har a yanzu akwai wasu bukukuwa da suka shigo musulmi ko wanda asalinsu na kafirai ne e akwai misalai ko yawwa akwai baji akwai niyya da sauransu duk shi ma musulmi na yi to wannan duka haramun ne can zamanin shehu ba a yi waɗanda ake yi shi yasa sai ba da misalai da su watakila yanzu ma babu su tunda abubuwa yi suke suna caccanzawa to ba daidai ba ne babu wani biki na birthday a shekara a cikin musulunci babu shi an gane ko? eh kaga maulidi kenan to kai da kace maulidin annabi ma ba daidai bane to kuma kana maulidin kanka ko danka ko matarka kaga akwai rashin lissafi a ciki to ai ba daidai bane to kuskure ne eh kuskure ne shi musulmi biki biyu kawai yake da shi daga na sallah karama sai na sallah babba banda su musulunci babu wani biki duk wani biki da ka gani to na kafirai ne ko wasu suka kirkiro shi amma a musulunci banda bikin karamar sallah da babbar sallah su kadai ne musulunci ya san da su duk wanda ba su ba duka eh na'am ai babu bikin suna babu bikin aure yayi eh mata su an ka ce su ɗanyi abubuwa da sauransu amma dai a musulunci babu bikin aure amma su mata musulunci ya yi musu rangwame za su iya haɗuwa su yi 'yan al'adunsu da waƙe-waƙensu da kiɗin ƙwarya da sauransu irin wanda ake da to suke shi ma shehu usman ya ce bai halatta namiji ya je wurin ba ko yayi wannan na mata ne kawai shi kuma suna dama asala ai babu inda an ga ce ai bikin su rago kawai an ga ce ka yanka sai ka sa ma ɗanka suna shi ke ragon in ka gasa shi sai ka ka raba ma makwabta da 'yan uwa da kuma kai karan kanka amma bid'a ne ma ka gayyaci mutane a zo a ci nama duk shehu ya yi bayani ihya usunna bayanul bid'a shaitaniya da sauransu ina fatar mun fahimta to babu wani taron bikin suna a musulunci ko taron bikin aure aure ko mutum biyu na aure tsakanin mai bayarwa da mai karɓa shi ke in sun gama sai a yi sanarwa kawai amma wani a tara mutane a buga invitation wannan duk ba tsara addini ba ne na'am to walima ai ba biki ba ce ba biki ba ce walima ba biki ba ce eh eh eh da sunan walima walima in wali abinda an walima shine ayi abinci a ba mutane duk abin da ya karu ga haka kaga ya fita daga layin walima abincin da zaka ba mutum mutane su ci to shi ake kira walima to shi kuma ba biki bane ina fatan ka fahimta to wannan kana iya yi idan kai ya aure haka in kai haihuwa zaka iya yi amma a ce a ɗanyi wani taro da sunan biki a ɗanyi wasu abubuwa to sai a raba a cire walima sai a bar biki a cire walima sai a bar abin na a yi watsi da biki kaga an riga an huta yanzu ai ga kamar yanzu a aure ana bukukuwa samari misali ko to yau wato ire-iren su amma babu laihi ka yi walima ka gayyaci mutane a ci abinci a watsi shi wannan bai da alaka da biki haka shi ma aure babu laihi za ka iya yi ina fatar an gane to wannan shi ne duk shehu ya yi bayani akan waɗannan abubuwa don dama da ɗaɗɗun abubuwa ne an daɗe ana yin su ومن الأمور التي أمت البلوى بها في هذه البلاد التبرك بالصلاة على القبر to yana daga cikin al'amuran da musiba su ta game wannan al'umma a wannan garuruwa a tabarruku neman albarka neman tabarruki bis salati da yin sallah alal kabari akan kabari sai mutum ya ce zai je kabarin waliwa ne ko shehuwa ne don ya je ya yi sallah saboda wurin babban wuri ne saboda mai kabarin domin sallah ta samu karbuwa eh to wannan shi ma ba daidai ba ne sallah ko ta nafila ba a yi akan kabari balle sallah farilla an gane wannan ko eh balle sallah farilla to duk wannan haramun ne wa bina'u masjidin alaihi ko a gina masallaci akan kabari shi ma haramun ne masallaci daban makabarta daban ba a hada su an fahimta yawwa shi yasa zaka ga can da misali ko kuma wasu kasashe akan ware wani fili daban inda ake sallar janaza da idi da sauransu in an gama sai a ɗogawa sai a yi makabarta da ita amma ba za a ce cikin makabarta a zo a ware wani wuri wai shi sunansa masallaci ba ko kama wannan masallaci a ce don wane ya mutu babbana a zo a ce za a yi masa kabari to duk wannan haramun an samu wasu daga ciki manya da ake cewa manya malamai ne tun wancan zamani suna yi ko a gina masallacin ko kuma a kan kabarin ko kuma a ɗauki gawar aji cikin masallaci a yi mata kabari to duk hukuncin ɗaya ne izla yi salla alal makabiri saboda ba a sallan farilla ko nafila a kan kaburburra amma in sallar janaza ce wasu malamai sun ce babu komai ana iya yi ko da a makabarta ne an gane? saboda wasu hadisai da suka kafa dalilai a kansu kamar hadisin annabi ya yi sallah a kan kabarin wata mata da take kula da sharan masallaci da sauransu annabi ya yi sallah a kan kabarinta to sun kafa dalilai a kan wani haka abu huraira a lokacin da zai yi wa na aisha da shi ma ya mata sallah a makabartar baƙe da ke madina to da ire-irensu sai suka ce babu laifi dama ita sallar janaza za ka ga tsarin ta daban da sauran salloli da ake yi to ita babu laifi eh za mu ga hatta a shehu salihul usaimin a littafinsa a sharhul mumti ya ce ba laifi dama sallolin da ake magana masu ruku'i da sujuda da sauransu an fahimta wasu kuma sun tsaurara cewa ko ta janaza din ba za a yi ba akwai su a shekul albani in kun duba littafinsa a kamul jana'iz da sauransu to ya kafa hujja da wani hadisi da annabi sallallahu alaihi sallama wani sahabi yake cewa annabi ya yi hani a yi sallan gawawaki tsakanin kaburburra to wasu da dama daga cikin malamai sun raunana hadisin suka ce ba zai ci karo da waɗancan hadisai ba to shi kuma ya hassana hadisin to shi yasa sai ya tafi akan cewa ba za a yi ba eh to sabani dai ne na malamai dan wani yayi tunda babu nassi qarara wanda musallamun alaihi to kaga ba za ka zarge shi ba ba za a zarge shi ba tunda akwai malamai tun zamanin sahabbai da suke ganin halacci wala yubna masjidun alaiha ba a gina masallaci akan makabarta littabarruki ruki sai a ce wai dan a dinga zuwa ana neman albarkan wannan masallaci in ka shigo gari sai a ce ai sai ka je wurin kai sallah domin ka samu albarka wannan duk bai halatta ba amma za ka samu a hubbarinsa ana yi wasu jahilai na yi kuma gashi ya rubuta ya ce ba a yi amma in sun shigo sokoto sai ga in suka shiga hubbarin din sai sun yi nafila saboda neman albarka shi kuma gashi ya ce kar a yi to kaga shi bai da laifi ko ba haka ba tun da ya riga ya yi rubutu ya karantar da mutane kuma kar'ayi to shi ne amfanin wa'azi ai suna da shi sosai suna da shi ai babu wanda bai da shi kawai abubuwa ne na son zuciya da son rai eh to haramun ne babu wani wali da ake zuwa a cewa za a yi sallah a kabarinsa za a samu albarka babu wala yutamassahu bil qabri aidan haka kuma ba a shafan kabari ba za ka zo kabarin wani mutum ka ce wai za ka shahi kabarin don ka samu albarka ba eh li'anna zalika min fi'ilin nasara kiristoci ke yin haka suke shafan kaburburan ubadu daga cikinsu masu bauta in wani ana kyautata masa zato a tafiyarsu sai allah ya karɓi ransa to kabarin nasa ana zuwa ana shafansa ana neman tabaruki ana neman albarka to kai musulmi ba za ka yi haka ba shi ma wannan duk za ka ga ana yi a hubbari kabarinsa za ka ga wasu jahilai suna ta shahe-shahe su shafa ma fuska su shafa jiki da sauransu wani ma in bai da lafiya yana shafa yana shafa ma jikinsa wai da ne ya samu lafiya shi kuma malam ya ce ba a yi wala yudda hannu bilma illazi ya kunu alaihi haka kuma sauran ruwan da aka ainihin wato gyara kabari da shi kamar wannan sanyin-sanyin lakan da in an yi kabari akan ɗaɗɗora ta shehu ya ce ba za a ɗibi wannan sanyin lakan ana shafa ma jiki don a samu albarka ba babu wata albarka a wannan ƙasan kawai ka zamo ƙazami ƙazanta kake yi wala yurfa'u minhu turabun kuma ba za a ce a ɗibi ƙasar kabari don a je a yi wani abu ko a yi magani ko a yi wanka da ita ko a yi wani a duk shehu ya ce haramun aiki ne na arna to kai da kace musulmi kake to me wannan amma za ka ga wasu jihohi masu nisa ƙasashe masu nisa wasu je gwandu a kabarin mala abdullahi wasu su je a nan sakkwato a hubbarinsa don a ɗibi ƙasa a je da ita a je a yi magani wasu suna neman haihuwa yadda suke da'awa ko wani ciwo da likitoci suka gasa gane makansa to suka ɗibi wannan ƙasan sai su je suna jiƙawa suna sha wasu kuma sai Allah ya jarabe su kuma sai su samu lahiya sai su ce a to ai shi ke na ya za a ce muna ai ƙasa kaza ba ta da albarka na yi shekaru kaza ba ni da lafiya na je likita kaza na je asibiti kaza na sha magani kaza ban samu lafiya ba amma rana ɗaya ina shan ƙasar ƙabarin shehu na nemi ciwo na rasa to irin su ne duk ab- ko shehu kace ya faɗa ba za su yadda ba ba za su yadda ba eh to wannan jarrabawa ce in Allah na son mutum eh, in Allah na wato ya kaddara mutum halaka to shine sai ya masa wannan jarrabawa sai ya nemi lafiya ta hanyar da shi Allah bai yarda da ita ba amma kuma sai Allah ya jarbe shi kuma sai ya bashi lafiya don ya ci gaba da tafiya akan wannan mummunar fahimta din haka Allah yake son ganinsa haka Allah ya kaddara masa amma wanda Allah ke son shi da shirya zai yi ta yi e duk waliyan ƙasar nan sai ya shanye ƙasarsu kuma ba zai samu lafiya ba e to shi ana nuna masa wannan abin baya da amfani ya dogara ga Allah lafiya na wurin Allah sai shehu ya ce wa inna ma yi tabarruku abin sani ana neman albarka bi ziyaratul qabri faqat ta hanya akai ziyara ga wato ga kabari ziyara shar'iyya ba misali zaka iya zuwa makabarta don ka kai ziyara a gane kai addu'a ga mamatan da ai ciki eh to wannan zaka samu lada shine albarkat eh shine albarkat shi ma ba wai ana nufin cewa tun da baka da lafiya ko kana da wata bukata ai bari ka je makabarta kaza da ka dawo shikenan bukatar ta biya ba ko lafiya ta samu ba shi ake nufi ba ladan da Allah zai baka an gane to shine albarkat to anan kaga dai shehu ya nuna babu wani abu da ake nema ga kabari to ina ga balle ka je wajen kabarin ka dinga kiran mai kabari yadda suke yi shehu ka bani haihuwa shehu jari na ya kare shehu shekara kaza ba ni da lafiya shehu ɗana ya haukace shehu ɗana ya ɓata shehu kaza shehu an min sata za ka gansu suna ta yi shehu kawo min ɗauki shehu kaza shehu kaza shehu kaza shi kuma shehu gashi yana ta bayani a littafinsa shi a wurinsa ba ma ka roƙi mai ƙabarin ba ka je ma wurin mai ƙabarin ka yi wani abu na ibada Allah kawa ibada don jin cewa wurin yana da falala a wurin shehu wannan kafirci ne ya daga cikin dalilan da ya kafurta sarakunan ƙasan nan a wannan lokaci har ya rubuta littafi mai suna ta'limul ikhwani bil umuri allati kaffarna biha mulukas sudan sai kawo abubuwa guda biyar wanda wannan na cikinsu e a ware wata itaciya wata bishiya ana zuwa wajenta saboda girma da sauran ana wasu ayyuka na ibada saboda ana jin wannan itaciyar ko wannan dutsen ko wannan kabarin yana da wata falala ana zuwa ana ibada ko ana sadaka ko ana wasu abubuwa a wurin shewa wannan kafirci ne ba ma kai ka roƙi wanda ke cikin kabarin ba fa to can sarakunan ƙasar nan suna yi shehu ya ce kafirai ne yana cikin dalilan da ya sa ya yaƙe su suyumfa da mahaifinsa na fata an gani suna cikin dalilai to amma kawai an samu wasu ɗan son zuciya sun zo sun riƙe suna ta tayi Allah ya sauwaka wa min al'umuri allati ammat albalwa biha fi hadhihi albiladi yana daga cikin al'amuran da musiba su ta game waɗannan garuruwa isaru ghairil muhimmi an gane mutum ya fifita abinda ba shi ke da muhimmanci ba akan mai muhimmanci a gane ko kuma abinda wannan abin da yake akwai abin da ya yi shi muhimmanci wancan da bai ba shine al'ahammu shi ya fi muhimmanci wannan da yake shine muhimmu to wannan shi ma kuskure ne na fatar an gane eh kama ana bin ka bashi ne sai ka je kana sadaka akwai masu wannan ɗabi'a wani na bi ne bashi wani na bi ne bashi wani na amma yana can wai yana ciyar da marayu yana can yana ciyar da gajiyayyu to wannan kuskure wannan bashin da ake bin sa ya biya bashin ya ya taimaka ma marayu kaga dai taimaka ma marayu abu ne mai mi to amma haka muke ana bin ka bashi ka te ka ce wai za ka yi sadaka wa za ka wa sadaka eh to wannan duk ba daidai ba ne in za ka yi abu na addini to sai ka kalli wanda ke da mahimmanci in dukkansu suna da mahimmanci sai ka kalli al'ahammu in yana yiwa ka yi su gaba ɗaya ka ciyar da maraye ka ciyar da gajiyayye ka biya bashi allah ya yarwata maka haka a gafi da su in ko ba zai yi ba sai ɗayan to sai ka zaɓi wanda yake al'ahammu e to biyan bashi shine aujabu wancan ciyar da maraye da za ka yi musahabi ne ba dole ba ne an gane taimaka ma gajiyayyu in dai ba iyayenka ba ne ba dole ba ne duk wanda ba ba wannan layan ba to ba dole ne ka taimaka masa ba babu ne na musahabi amma bashi dole ne ka biya shi rashin biyan bashin ma kuma kana da wadata manzon Allah ya ce zalunci matsalul gani zulmun e to ba a sadaka akwai bashi a wuya an gane? eh to shine malam zai ba mu misalai sai ce mislu salawatin layali wal ayyamil fadilati yana daga ciki shine shagaltuwa da wasu salloli da ake yi na daruruwa a ware daren alhamis ko daren juma'a ko daren asabar ko daren laraba ko daren litinin a ce za a yi ta nafilfilu a yi ta nafilfilu a yi ta shigaltuwa da irin wayannan abubuwa sai kaga an ba su muhimmanci fiye da masallolin farilla me yan haka sai kaga sallar jami'i ma tana mai wahala eh amma kuma ya kwana kiyamar laili to me haka yi to wannan kaga kuskure ne ba daidai ba ne saboda sallolin farillai su suka fi zama al'ahammu akan duk wata nafila da za ka yi wal ayyamil fadila kowa da wasu kwanaki da aka yi da awon wai suna da falala sai a ware su a ce ai za a raya su da ibada kuma da daren ya wuce shi kenan irin wannan ibada ba zai ƙara yin irin ta ba ba daidai ba ne wal'amali bin riwayatul batila ko kuma aiki da hadisai na ƙarya waɗanda ba su tabbata ba shi ma kuskure da zaran kana kan wata ibada ko wani aiki an ka ce maka fa hujjar wannan aikin naka ba ta tabbata ba hadisin na ƙarya ne ko ba aiki da shi to haramun ne ka ci gaba da wannan aikin sai ka bar shi sai ka haƙura wannan shi ne abinda malamai suke a kai an fahimci wannan watar ke wadihil ilmi ko mutum ya bar abin da yake ƙarara a ilimi zahiri a ilimi sai ya bar yana abin da babu ma wani ilimi akan wannan abu ma'ana babu wata madogara abin dogara a kai kawai kame-kame ne ko tambayin mutum kai dalili sai dai ya dinga saba ma misali amma babu wani dalili sannan a gefe ɗaya ga wani abu mai hujja da dalilai da komi kuma ya ƙi misulu salawati awwali khamisin min rajabin kamar yadda wasu jahilai suke ware alhamis ta farko a watan rajab wanda za su ware su ta ibada a ciki da sunan za a samu falala to shi ma wannan ba daidai ba ne walailatin nisfi min sha'abana ko daren rabin watan sha'aban shi ma za ka ga ana ta ware shi da ibada wasu hassanarwa suke to gobe fa sha'abana ya raba saboda maka muna tunatarwa a kwana ƙiyamun laili a kwana zikiri a kwana karatun ƙur'ani duk bid'a ne duk hujjojin waɗannan ba su tabbata ba ko watan rajab ya shigo saboda haka tsofaffi ku yi ta azumi eh in dare ya yi a tashi a yi ta ƙiyamun laili duk wannan bai tabbata ba shi yasa alhabis ibn hajar al'asƙalani ya yi littafi ta bayinul ajab duk ya yi bayani cewa duk waɗannan azumuka da ake a watan rajab da sauran abu duk ba su tabbata ba duk hadisai ne na ƙarya babu wani azumin tsofi a musulunci to sai kaga suna ta wahala kansu kuma in ramadana ya zo wasu sai su ce wai tsufa ya yi ba za su iya ramadana ba amma a wancan watan da ya wuce kuma sun kallafa ma kansu duk wannan aiki ne na shaidan walailati sab'in wa ishirina min rajab ko kuma ware daren ashirin da bakwai ga watan rajab shi ma a ware shi da wasu ibadu wannan duk bai tabbata ba wa wada'i ramadana ko kuma ibadar bankwana ga watan ramadan daga jana cewa to ramadan ya zo ƙarshe muna bankwana da ramadan saboda aka a ware wata rana don a yi bankwana da shi ko yi na ƙarshe ko kusa ga na ƙarshe duk wannan bid'a ne babu wata ibada ta bankwana ga ramadan in ya ƙare ya riga ya ƙare sai ka jira na wata shekara wa salati yau mai ashura ko sallar yinin ashura shine goma ga watan almuharram watan ɗaya a musulunci to za ka ga wasu a wannan ranar ta goma ga watan ɗaya suna salloli sosai an ce musu ai akwai falala duk wannan bidi'a ne duk wannan dalilansu su tabbata ba eh to in za ka yi aiki na ibada to ka nemi ibadar da yake dalilinta ya tabbata shi ne wadahi ilmin kenan akwai nassi tabbatacce akan wannan ibada ɗin sai ka yi aiki amma in ka ji an ce maka shi yasa tun can farko ya ce maka riwaya ba tsila ba aiki da ita to duk wannan za ka samu wasu hadisai sun zo suna ta bayani akan falalolinsu kuma lokacin an samu wasu miyagun malamai suna ta yada abubuwan shi yasa shehu yake bayani cewa ba daidai bane wa salatul qabri ko wata sallah da suke wai sunanta sallar kabari eh wata rana da suka ware wai sunanta sallar kabari ba a yin ta sai a jikin kabari to shi ma shehu yace ba daidai bane wa salatul walidaini ko wata sallah da ake kira sallar iyaye guda biyu ita ma bid'a ce an ka kirkiro babu wata sallah ga iyaye wa salatul usbu'i ko sallar sati sati kulla yawmin wa laila da ake yi kowane yini da dare yukhtassu bima yu'malu fihi eh ko yukhtassu bima ya'malu fihi sai mutun ya ware wani abu da yake aiki a kansa kowane dare in dare yayi zai yi ibada kaza ayini ibada kaza zai yi kuma ya ɗora makansa shehu ya ce duk waɗannan abubuwa da an ka ambata maka wa kullu zalika mawdu'un duk wannan bai inganta ba ƙarya ne ƙire ne kawai ga addini wasu ɓata gari suka zauna suka ƙirƙiro maganganu suka jingina ma ma'aiki su kuma waɗanda ba su yi karatu ba sai suka ɗauka gaskiya ne annabi ɗin ya faɗa to shi yasa shehu ya yi bayani ai makazubun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan ibadun kirkiro su aka yi aka yi wa annabi ƙarya annabi bai san da su bai taɓa yin su ba bai koyar da su ba to kai don mi da za ka yi ba ga babu dalili eh to saboda haka ba za ka fifita abin da yake almuhimma alal ahammi ba ومن الأمور التي عمت البلوى بها في هذه البلاد yana daga cikin al'amuran da musiba su ta game al'umman waɗannan garuruwa ta tabbu'ul fada'ili bibiyan abubuwan da suke da falala shi komi zai na ibada sai ya ce wai me ya falalansa eh in ka ce me ka dinga kaza ka dinga kaza ka sai ya ce to me ya falala shi dai a faɗa mai falalan kaza eh to ba daidai ba ne wa anwa'il mandubati ko kuma yana dinga bibiyar abubuwan da suke mustahabbai shi duk wani abin da an mustahabi to ya bashi muhimmanci amma in aka zo farillai kuma sai kaga ba haka bane wa tawahhumin najati biha kuma ya zaci cewa zai samu kubuta a wurin Allah ta hanyar aikata waɗannan abubuwa ma'a baqa'ihim ala muharramati kuma tare da zaka gansu sun doge akan ayyuka na haram amma tun da an ce mai aiki kaza yana da falala kaza yana karkare zunubi to ai shikenan sai ɗauka da zaran ya je zunubi kaza ya zunubi kaza ya zunubi kaza to da ya dawo ya yi ibada kaza mai falala shi kenan an goge masa wancan zunubin wa zunubin wa uyubin gashi ya tara makai ne wasu zunubai da aibobi labudda min izalatiya wanda sai ya ma fara gusar da su sannan ya je ya aikata abin da yake na musahabbi to kaga anan in mutum na saɓon Allah kuma ga wata ibada ta falala to abin da ya yi muhimmanci shine ya daina sabon Allah in ya samu damar waɗancan abubuwa masu falala ya yi in bai samu ba shi kenan amma ya ce a ai bari ya je waɗancan masu abin nan falaloli saboda kurakuran da yake Allah ya gafarta masa eh a da'awarsa to wannan kaga ba daidai bane saboda shi gafarar zunubin zato ne babu tabbas Allah din zai yafe ma tunda ka gina abin ba bisa kyakkyawan niyya ba eh kamar yadda zaka ga wasu da yawa manyan masu kuɗi haka suke sai su yi ta tabargaza su yi ta tabargaza sai su je umarawa in suka je umarawa za a wanke musu eh eh an ci haƙƙin wani an ci haƙƙin talaka an ci haƙƙin makwabta da sauransu an ce musu ai umara tana da falala ai tana karkare zunubi ta wannan ai ba daidai ba ne kaga kamata ya ya fara kawar da waɗannan zunuban nashi sai ya je ya aikata abin da yake na falala to shine ne hatta inna kasiran minhum shehu ya ce za ka ga mafi yawan daga cikin irin wa'annan mutanen yuhmilul fara'ida za ka ga yana watsi da farillai ma farilla ma bai damu da ita ba fa amma ya je ya makalkale akan wasu abubuwa na mustahabbai masu falala sai ka ga wani hadda sallar jam'i bai zuwa amma wai sai kaga kuma ya tara mabukata wai yana ba su sadaka har gode mai aka yi a unguwa ai mutum ne mai alkhairi ai mutumin kirki ne ai yana taimaka wa mabukata ai yana sadaka ai yana kaza ai yana sadaka wannan sadaka ba dole ba ce amma unguwa bai zuwa jami'i bai hidda zakka akwai waɗanda ba sa fidda zakka wasu suna ganin tunda suna taimaka wa mabukata shikenan wannan lada za ta goge musu wancan zunubi duk wannan wahayi ne na shaidan ba daidai ba ne duk abin da Allah ya fallanta maka to ka tsayu da shi nafila ba dole ba ne in ya samu ka yi in bai samu ba kuma shi kenan ka bar ma Allah ko ba haka ba to haka ni to wannan duk ba daidai ba ne ko kana da 'yan uwa makwabta mabukata kai ta kwashe dukiya kana ba 'yan iska waɗanda ba su da amfani ba ka da alaƙa da su a ga wannan ba daidai ba ne yan uwanka sun fi haƙe makwabta sun fi haƙe ba ga hadisi ba ma annabi ya ce wanda ya ƙoshi makwabcinsa na jin yunwa babu imani tare da shi to yana magana imani a nan to duk sai mun gyara waɗannan abubuwa wa yi kusirun nawafila kuma sai ka ga ya yawaita na filfilu shine qiyamul layli shine kullun zaka ganshi yana tasbihi yana istighfari eh kullun cikin istighfari yake da salati tunda an ce mai ayi in kana istighfari zunubin ka zai goge amma ga abubuwa na farillai da yawa bai yi ba akwai zakka akan sa bai fitar ba sallolin ma bai gama tsayar da su ba neman ilimi baya karatu duk wannan wajibai ne dole ne wa yusari'u ilaiha zaka ga yana gaggawar aikata aiki ma na nafila to duk wannan ba daidai ba ne kamar lokaci ya yi ko? eh na ga mun kai awa daya saura minti hudu to saboda haka wajibi ne musulmi ya aiki da karatu shi aiki da karatu ba ganin dama ba ne wajibi ne saboda inda ka yadda za ka yi musulunci to shi musuluncin ba a yinsa sai da ilimi an gane babu abin da za ka yi sai bisa karatu duk abin da ba karatu ba ne to ka tattara ka yi watsi da shi eh sai ka zauna lafiya Allah ya samu dace saboda haka a kula da wajibai duk abin da yake wajibi to ka dinga lalabarsa in kaga ka gama da su to shikenan sai ka kama abubuwa na na abin nan eh musahabbai da sauransu ai kama abin da ya faɗa ne a baya malamai masu ƙoƙarin karantarwa amma ba sa karantar da 'ya'yansu da matansu kaga duk wannan yana faruwa ko bai faruwa to ai kuskure ne abinda ma malamai suka ce in karantar da mutane zai hana mama ka karantar da iyalanka da 'ya'yanka to wajibi ne ka daina karantar da mutane wajibi ne ka kore su saboda allah zai tambaye ka 'ya'yanka ne ba zai tambaye ka mutanen ungoku ba ko mutanen garinku ko mutanen jihar amma Allah zai tambaye ka matanka da ibadanta haka ‘ya'yanka da ibadansu da karatunsu da tarbiyyansu to in kulawa da haƙƙinsu zai shiga abin nan kulawa da haƙƙin sauran ragowar mutane zai shiga cikin haƙƙinsu to wajibi ne ka watsar da mutanen ka dawo ka yi abin da bi to wannan duka yana daga cikin fifita abin da yake da muhimmanci karantar da al'umma abu ne mai mahimmanci da sauransu to masu za ka ga suna da makarantu suna da majalis na kullum cikin karantarwa suke amma 'ya'yansu jahilai matansu jahilai to me aka yi kuma ya magana ya ce ai jihadi yake yi to ne irin jihadi ne wannan saboda Allah to dole sai an kula da waɗannan abubuwa wajibai su ake fara kulawa da su yauwa na farko awwalan abin da yake wajibi kai dai ka yi karatu don ka kai karatu to sai ka karantar da matanka in kana da ita 'ya'yanka da sauransu yauwa daga nan sai ka tsallaka makwabta 'yan uwa da sauran mutanen gari wannan duk ƙarin falala ne eh to Allah ya sauwaka amma da yake wasu karantarwan ba don Allah ake ba tun da su yaya ba abinda za su baka ba a tunanin kuɗi ko wani abu su kun mutane islamiyya akwai kuɗin laraba akwai kuɗin wata-wata eh akwai sarakoki ko ba haka ba eh da sauransu mafiya ba wadda Allah ake yi ba ba mun sani neman abin duniya ne kawai a to in ba shi bai karantar da 'ya'yansa mana ko ba haka ba shi ne sunna to Allah ya samu wani lafiya eh Allah ya gafarta mana eh waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu masu rashin lafiya daga cikinmu Allah ya ba su lafiya bukatocinmu Allah ya biya muna wannan musibu da muke fama da su na tashin hankali da kashe-kashen al'umma babu wani dalili ba tare da laifin komai ba Allah shi mana maganinsa masu yi in masu shirya ne Allah ya shirya da su in kuma ba su shirya Allah ya mana maganinsu tun da dai mu dai ba musamman wa kowa laifi ba to amma haka kawai a ƙirƙiro kashe al'umma babu wani dalili zaɓen nan an yi an je an jefa ƙuri'a an yi duk abin da aka yi sannan kuma babu wanda ka ciyar da kai ba wanda ke masu tura to kuma rayuwar ma ba za a barka ka rayu ba kuma Allah ya ce inna ardi wasi'a kasan Allah ce ba to amma wai duniyar ma ba za a yadda ka rayu ba lalura kowa kuma ba ta hannunka to ai kaga wannan ba karamar fitina ba ce to yana da kyau mu koma ga Allah mu ci gaba da addu'o'i waɗannan musibu da suke ta faruwa ƙauyukanmu da muke taji to mu tashi tsaifa saboda yan abin ya ɓaci za su iya kawowa nan to mu tare abin da addu'o'i da ayyuka na gari Allah ya magance mana su su kuma waɗanda suke cikin wannan fitina Allah ya kawo musu ɗauki tun da gwamnati ta ce abin ya fi ƙarfinta sun ce babu abin da za su iya yi jami'an tsaro sun gudu su ma sun ce babu abin da za su iya yi to mu muna da Allah ba sai mu koma gare ba to Allah shi muna magani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh